أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يوم أصبت biyar hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi da wasu wani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1434 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul nisa sura da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayani akan ɗabi'u na ɗan adam mazansu da matansu da kuma tarbiyyantarwa da kuma nusarwa zuwa ga abin da zai zama shine gaskiya da kuma hanyar tsira a rayuwa muna kan aya ta 114-115 aka tsaya jiya insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan aya ta 116 wadda aka fara karanta ta jiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا
الله تبارك وتعالى يسي إن الله دل الله لا يغفر أن يشرك به bai gafartawa san ko kaɗan in an haɗa shi da wani cikin abin da ya kamata na haƙƙinsa sannan mutum ya mutu yana shirka ne wa ya hufiru ma duna zalika liman ya sha amma yana gafartawa koma bayan haka ga wanda ya so Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an malamai suka ce ya ji daɗin wannan aya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ya hufiru ma duna zalika liman ya sha Allah tabaraka wa ta'ala yana gafartawa koma bayan haka ga wanda ya so dukkan sahabbai sun tabbatar ba za su yi shirka ba kuma ba sa kan shirka sannan sun tabbatar da ikon Allah Allah tabaraka ta'ala ya kare su akan al'amarin duniya to daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ba shirka nake ji muku tsoro ba a abinda nake ji muku tsoro shine ina ganin cewa wani lokaci zai zo da za a buɗe muku duniya ma'ana ba talauci nake ji muku tsoro ba kuma ba shirka nake ji muku tsoro ba ya zo da riwayoyi daban-daban nan yace ba shirka nake ji muku tsoro ba a ƙarshen zamani za a zama ana kira zuwa ga tauhidi amma yace za a buɗe muku ƙofofin duniya sai ku bi hanyoyin yahudu da nasara in kuka bi hanyoyin yahudu da nasara sai zamanto kun kama kun dukufa akan rayuwar duniya kowa abin da ya dame shi shine me zai samu ya ɗiba idan kuka shiga cikin wannan halin kuna ɗiban abin da kuke ɗiba sai ku rayu cikin wani irin rayuwa na ɗimuwa fatuhulika kun sai duniya ta halakar da ku kama ahalakatun kamar yadda ta halakar da yahudu da nasara wanda suke kafin ku shikenan sai ku mutu sai a jefa ku cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye abu nan gwara yake cewa ko kuma sahabin da ya rawaito hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ranar juma'an da ya hudu ba ta ƙarshe akan mimbarin sa daga nan ban sake ganin sa akan wannan mimbari ba saboda yana sauka ya kamu da rashin lafiya ya rasu ran talata a ya rasu ran litinin aka binne shi ran talata sallallahu alaihi wa sallam to ma'ana shirka ana iya guje mata amma sai a fada cikin wani kirko kuma na shaidan amma dai wanda ya mutu yana shirka Allah tabaraka wata'ala bai gafarta masa domin shirka ita ce kishiyar tauhidi amma kuma bayan haka in dai ba haƙƙin wani bane Allah tabaraka wata'ala yana gafartawa Allah ta wa yushrik billahi wanda duk ya haɗa wani da Allah faqad balla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mai nisa in dai har mutum ya zamanto shirka yake yi bokanci tsafe tsafe haɗa wani da Allah sujjada ga wani wanda ba Allah tabaraka wa ta'ala ba ko sujjada ga wasu halitta daban ko bauta musu to wannan bata din ta yi nisa Allah ta in yad'una min dunihi illa inasan ba komai suke kira koma bayan Allah ba illa inasa sai wasu gumaka masu kifa na mata ko kuma masu sunaye na mata su ne malaman tafsiri suka ce kamar imamu shaukani rahimahullahu ta'ala haka ma imamu ibn kasir rahimahullahu ta'ala cewa illa inasa sai gumaka waɗanda aka yi musu sunaye da sunan mata su ne allata wal uzza wa manata dukansu gaba ɗaya maganganun su sifofin su kiran su sunayen su ya kare ne da sifa ta mata don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce in ya da'una min dunihi illa inasa ba kowa suke kira koma bayan ta ba sai gumaka ababen bauta waɗanda aka yi musu sunaye da sunan mata wasu malamai kuma suka ce daga cikin tabi'ai almufassirun daga cikin tabi'ai imamu ibn kasir yake cewa in ya da'una illa inasa ai in yad'una illa awsana wato ba komai suke kira koma bayan Allah tabaraka wata'ala ba min dunihi koma bayan Allah ba illa awsana jam'u wasan wato jam'in gunki wato awsana gumaka ma'ana suna kiran gumaka ne kawai suke bauta musu Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da Imam Shawkani sun sake cewa tashin tabi'ai sun fassara gurin in yad'una min dunihi illa inasa ba kowa suke kira kuma bayan Allah ba sai mala'iku da suke cewa ‘ya'yan Allah ne wasu suke bauta musu domin suna cewa Allah madaukakin sarki ya mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata shine ma Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi a cikin alkur'ani suna ambaton mala'iku allazina hum inda rahmani a wata kira'a ko kuma allazina hum ibadur rahmani inasa a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata kuma sannan ababen bautawa ne sai sa Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama zai tambayi mala'iku din Allah madaukakin sarki ya tabbatar cikin alqur'ani zai tambayi mala'iku shin ku ne kuka cewa bayina cewa su bauta masu su bauta muku qalu subhanak rafi'a sarki ya tabbata ga Allah anta waliyuna min duni bal kanu ya abuduna jin kawai sun kasance suna bautawa aljanu ne amma mu ba mu kira su zuwa ga bautan mu mu abin da ka umarce mu shi muke yi abin da ka hane mu muna bari to in ya da'una min dunihi illa inasa malamai sun fassara shi da cewa mala'iku da kafirai suke cewa ƴaƴa mata ne na Allah sannan suke sifanta su da siba ta matintaka cewa su ne ababen bauta to kuma bayan Allah tabaraka wata'ala suke kiran suke bauta musu to shine in yad'una min dunihi illa inasa sannan sai Allah ce wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba face shaytan maridan in an ce marid malamai suka ce kamar da Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala yake fari marid shine wanda yake al-kharij an ta'a wanda yake fita daga biyayyar da ake so yi to shaytan ya fita daga biyayya da Allah ya umarci mala'iku su yi na sujud ga annabi Adam alaihi salam sai ya ki biyayya ga wannan umarni din da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa don haka ake ce masa shaytanan maridan wato shaytani sannan kuma mai kiyayya ga umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba kowa suke bautawa ba face shedan maridan wanda yake mai kin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta Allah ta la'anahu Allah Allah ya tsine masa ai qaradahu wa ab'adahu min rahmatihi kamar yadda Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya faɗa Allah ya tsine masa ma'ana ya kore shi sannan kuma ya nesanta shi daga rahamarsa ma'ana shine tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala ga shedan shi yasa shedan a kullun yana neman waɗanda za su shiga wuta ne su tabbata domin ya tabbatar shi kan ba zai shiga aljanna ba ya tabbatar cewa shi dan wuta ne don haka yana nema wa wuta abinci ne duk abin da yake yi yana kokarin ya ga cewa ya batar da bayin Allah daga hanyar gaskiya zuwa ga hanyar tatsewa da hanyar bata lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya nesanta shi da rahamarsa lokacin da ya yi jayayya gaban Allah tabaraka wata'ala Allah ya umarce shi da sujjada ga annabi Adam alaihi salam ya yi wannan sujjada din Allah ta yi fice bar aljanna aka kore shi daga cikin mala'iku aka kore shi daga cikin rahamar Allah tabaraka wata'ala to sai tsaya a gaban Allah yayi alkawari shine irin wannan Allah tabaraka wata'ala ke bada labari wa qala yake cewa la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruba tabbas sai na riki nasiban wani rago mafruban mai tsoka min ibadika daga cikin bayinka sai na bada mafi wato rabo mai tsoka idan ka lura zaga kaɗan ne kawai a cikin bayin Allah suke bautar Allah bauta ta gaskiya mafiya yawan jama'a suna cikin wani hali wanda yake ba na abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zaka ji cewa qala yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruba Allah madaukakin sarki ya tabbatar ranka nan cikin suratul arab yake cewa thumma la atiyannahum min bayni min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin shedan ya rantse a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yace ya Allah ina rantsuwa da girman izzanka a wani gure ya ce fa bi izzatika ina rantsuwa da girman darajarka da girman izzanka da buwayarka ya Allah ina rantsuwa da ita cewa sai na ɓadda su ya rantse cewa zan zo musu ta gabansu zan zo musu ta bayansu zan zo musu ta damansu zan zo musu ta hagun ɗinsu wala ta jiru aksarahum shakiri ba za ka samu mafi yawan su suna gode maka ba shedan ya rantse a gaban Allah tabaraka wa ta'ala haka zai yi wa mutane ma'ana sai ya ɓadda mu sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi kuma bai rabuwa da dan adam har a cire rai a jikin mutum kuma Allah ya bashi dama ya jiri ibni adama majarar dam yana gudana a jikin dan adam yadda jini ke gudana a jikinsa ma'ana zai iya shiga jikin mutum ya yi masa duk wani abun da yake so ya yi masa ya fadda shi ya raya masa wani abu a zuciyarsa ya zayyana masa wani abu na duniya alhali ba shi ya kamata hankalin mutum ya je gurin ba sai shaidan ya raya masa shaidan babu wani abun kyama irin shedan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqa ya ayyuha inna inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shedan wato mai tsananin gaba ne gare ku ku rike shi abokin gaba duk yanda za ku yi gaba da shedan duk abin da ya raya muku wanda ba gaskiya ba kar ku yi amfani da shi abin da ya raya muku wanda ba daidai ba kar ku bi wannan abu raye-raye yawanci yana zuwa ne daga sharrin shida amma gaskiya kai tsaye kawai take daga mutum ya ji hujja ya ji aya ya ji hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam zai gane cewa wannan lamari ne gaskiya kai tsaye amma abun da mutum ya tsaya yake kokonto ko yake ta tunani ko yake fuya lokacin da zai aikata shi mafi yawansa raye-raye ne na shi nan da haka shaidan ya ce la attakhizanna min ibadika nasiban mafruba ne ce wala ubillanna wallahi ya Allah sai na bar da su wana gaban Allah yake rantsewa wala ubillanna wallahi sai na batar da su malaman tafsiri suka ce zai hanya zai wa zai bijiro wa mutane hanyoyi na bata kullun da ka farka hanyoyin bata za su zuwa kusa da kai in ba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka ba kana fitowa daga gida hanyoyin bata ne za su fara zuwa gabanka kana fara tafiya hanyoyin bata ne za su fara zuwa gabanka in ka je ka zauna ko gurin sana'a ko gurin aiki ko gurin kasuwanci abubuwa na bata su za su zo gabanka da ka ce dan yaran a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wala ubillannahum wallahi sai na badda su kaga bayan ya ce wala wannan rantsuwa ne ubillanna wannan ma ya sake karfafa maganan cewa rantsuwa yake nuna tauki wallahi tabbas ya Allah sai na batar da su wala umanniyannahu wallahi tabbas ya Allah sai na sa musu burace burace a zuciyarsu Allah tabaraka wa ta'ala yana jifa shedan din yana nan a gaban sa ga mala'iku nan ga shedan din nan shedan ne yake faɗin wannan a gaban Allah wala umanniyannahu wallahi ya Allah sai na yi musu burace-burace a cikin zuciyarsu haka mutum ya yi burin wannan ya yi burin wancan ya yi burin kuɗi ya yi burin mulki ya yi burin abuna akwai ya yi burin kowane irin abu ko ta hanyar halal ko ta hanyar ba halal ba sai ka ga mutum yana burace sun cika zuciyar mutum idan burace-burace suka yi yawa kuma to dole a shiga wani hali mutum ya yi buri ya yi buri ya yi buri har sun wuce abin da ya kamata ya tsaya to dole ya shiga wani hali don neman cika cimma burace buracensa garin neman cimma burace buracen kuma su sai a ƙetare iya za ka shi ɗan yakan fara ne da zurraba da ɓatar da mutane sannan sai biyo ya shigar wa mutane burace burace sai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza malamai suka ce a taswif wa ta'khir aikin lada sai buratar da kai a kai matashi ne yanzu zaka tsaya kana shiga gurin tafsiri yanzu wannan ka bar shi sai daga baya in ka tsufa yanzu ana ganin ka ka bar gemu sai ka zama ka tsufa sai a rinka ganin cewa kai tsoho ne yaushe ma mata za su so ka kai kana matashi in ka zama kaza sai rinka raya ma wasu abubuwa wala umanniyan nan zaka ka fito kawai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan ka bar su sai daga baya shine at-taslif mutum zai ta cewa sau ba zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sannan wacce akhir da kuma jinkirta wajen aikin alkhairi a sallan tarawih yau in baka yi kai ma ai an ce ba wajibi bane sai gobe zaka iya yi kuma ai an ce ko raka'a ko kuma kai kawai daidai ne dama ai an ce ba wajibi bane kuma abin da ba wajibi ba baya kadan baya yawa saboda haka kai ko raka'a biyu ka manta cewa ga wani can yana sauke alqur'ani a gindin ka'aba raka'a biyun su sama da dubu ɗarin ka ne kuma shi ma aljanna yake nema kuma yana karanta alqur'ani ne zai sauke kai wanda zo alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin wala hawla Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah to da ma Allah tabaraka wa ta'ala bai lazumta mana abin da ba za mu iya ba ya lazumta mana komai addini ka dauke shi da sauki can kuma sai ga mutum a gindin mai shayi ana ta hira da shi har sha biyun dare wancan abun ba mai sauki ba wancan abun mai sauki ne amma ibada wai an raya musu cewa komai ka ɗauke shi mai sauki amma ya zauna yana cin nama yana surutu har sha biyun dare ta yi wannan shi ba damuwa ba zai iya yin wannan kam zai iya zama an jima ya juya na yawanci in a zauna gini mai shayi mutum yake ba gajiya amma in kana gurin qur'ani nan za ka ji an jima ka juya nan an jima ka juya can saboda shedan amma in a can kake za ka iya zaunawa ka kafe kana ba da labari ka bude wannan sai ka kure ka rufe ka ɗauko wancan ka kure ka rufe ka ɗauko ana ta sauraren ka wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wannan ai ta tara labarai wanda ba su da amfani ko kwaya ɗaya ba amfani ana tashi gaba ɗaya shi kenan an tashi cikin fishin Allah an tashi cikin alhakin da aka ɗauka na yawan maganganun da aka yi a gurin wanda ba ambaton Allah a ciki babu salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki babu umarni da alkhairi a ciki babu umarni da sulhu tsakanin bayin Allah a ciki sannan ko babu umarni da sadaka duk abubuwa ne kawai da zaka ji su burace burace shi yasa idan ka samu yawancin matasa ko wasu mutane da suke zaune duk wata mota da sunanta sun sani akwai mota kaza ai wannan motar in kana cikin ta zaka kalli gaba da baya zaka yi kiyan kama za ta iya ganin me ake yi san duk gaba da sun san labarin ta miron ta kaza ne wannan ai kaza ne sabunan tayun ta a sama suke ko a ƙasa suke da sauransu wannan zai ta baka labari sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaya mana goma sai ka ga ya ce ai wannan ni ba ustazu bane ban zama ustazu to kai ba ustazu ba amma kai ustazun mota ne kai ustazun kaza ne kai ustazun kaza ne amma kai ba ustazun sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba ustazun sanin surori 20 a jere a cikin alqur'ani baka san su ba daga sura kaza sai wacce baka sani ba daga wacce kuma sai wacce baka sani ba amma motoci duk na garin nan ka san su wanda yake wanda yake shiga mota kala kaza ka san shi motar wane kudin ta kaza ne ka sani kana zaune akan benci a unguwar wani iyazu billah ba amfani cikin hiran ba wani gyara al'umma cikin hiran ba abin da zai amfani al'umma cikin hiran babu lissafi babu nazari ba ka yi lissafin darussan ka ba da ya kamata ka san su wanda bai kamata ka yi ba shi kake yi abin da ya kamata ka yi ba shi kake yi ba wani ba ta biya wace ba tsari ba ne wannan duk rairaye ne na shaidan wala umanniyan lahum wallahi sai na sa musu guri zan sa musu burace burace idan mutum ya tashi kurewa kawai yake so yi takalmi na dubu ɗari da kaza na dubu ɗari kaza ya san shi akwai wani takalmi sunansa kaza ne dubu ɗari kaza ake sai da shi akwai wani agogo sunansa kaza ne dubu ɗari kaza ake sai da shi ai abu kazan nan sunansa kaza ne abu kaza ake sai da shi duk komai ya riga sani wani wala ubillannahum wala umanniyannahum shedan kawai ke sa masa burace burace saboda haka yana tunanin wa'innan abubuwan kawai ke lissafa yi fentin gidan wane ya sani fentin gidan wane ya fi na gidan wane tsada wanda ya fi kowa kalan fenti a garin nan shine kaza irinsa ne gwamnati ta sayo gwamna ya ce za a yi wannan fentin a guri kaza wai shi bai na kan fenti ne ke baka wannan labari yaushe ne gwamnan ya gaya masa bai sani kai baka sani ba amma shi ya sani duk labaran duniya da burace burace akan sai amma burin lahira ya za a yi aje a haɗu da Allah bai sani ba duhun kabari ya baka labarin sa bai sani ba itace da ake jerawa in an kwantar da mutum shi kadai a cikin bai sani ba me ake fada in an yi kabbaran farko lokacin da aka kwantar da mutum ya mutu bai sani ba kabbara ta biyu bayan an yi ta me ake fada bai sani ba in mutum ya mutu in an zo yi masa wanka me ake fada bai sani ba in mutum ya rasu me ya kamata in mutum yana gargara zai rasu me ya kamata a rinka fada a gurin bai sani ba amma wancan abubuwan gaba ɗayan su ya san su wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu burace burace a duniya tun mutum yana matashi yana dan karami burace burace ne kawai sun ci kamar zuciya ya raye wannan ya raye wancan abun alkhairi gaba ɗaya bai sani dawa ne zai rasu sai ka jance to a je a nemo su wani su suka iya wanka likafani gashi nan zo ka sa wani a'a bai sani ba amma bargon mota yadda ake sayar da shi bargon da yafi kowanne motar ba ta yin kura wannan ya san shi akan bencin su aka baki labari da yake zama shi ma ya bada labari wannan bargon na motar da za a rufa mata nan kam ya sani amma bargon da za a rufa wanda ya rasu dan uwansa ko mahaifinsa ko wansa ko kaninsa ko mahaifiyarsa ko matarsa wannan bai san shi ba bai san kuma yadda ake a rufa bargon ba yaya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu da wani irin likafani aka nade shi bai sani ba da aka da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rasu da wani irin likafani aka nade shi bai sani ba in mutum yana aikin hajji ya rasu ya za a yi a rufe shi bai sani ba amma ya za a yi ai kaza na tsare-tsare duk wannan ya sani na duniya wala umanniya lahum wallahi ya Allah sai na sa musu burace burace a cikin zuciyarsu su rinka tunanin duniya kawai banda lissafin duniya ba abin da za su inda duk suka zauna hira sai dai hiran duniya an yi kaza za a yi kaza a baka labarin Abuja a baka labarin gidan shugaban kasa wani fa yana zaune zai baka labarin gidan shugaban kasa yau ina a Gombe kuma rabon sa da Abuja wani ma bai taba zuwa ba amma sai baka labarin gidan shugaban kasa da abun da shugaban kasa ya gaya wa gwamnan garin su amma gwamnan da shugaban kasan ne wai su biyu kawai sai ya gaya masa za a yi kaza to kana ina kai na uku shedan ya zo ya gaya masa shedan din sai yana gurin da shugaban kasan da gwamnan garin su da suka hadu to shedan din sai yana gurin sai shedan din sai zo ya raya masa wala umaniyana wallahi sai na samu su gurace gurace wannan shine abin da muke ciki a yau duk kowa kawai inda duk ya zauna hiran duniya za a yi kaza an yi kaza kai har mun wayi gari a gurin wa'azi ma in kana so mutane su more to kawo musu hirar duniya ka ce da na shiga intanet sai aka yi kaza sai na kawo kaza sai labari kaza sai bature kaza yayi kaza sai mai muna maganan mu gane ayoyin alkur'ani muna ba da labarin turawa ina ayoyi suke duk wani misalin duniyar nan yana cikin alkur'ani duk wani abin da zai shiryar da mutane yana cikin alkur'ani amma labarai na duniya mu saurare su kullum su muke su hatta a gurin wa'azi muna so mu da lamarin mu na sabuwar wata irin yayi mu zamanto labarin duniya kawai za mu rinka yi an ce kaza a guri kaza sai ka ji ana ta abunan annashawa subhanallah ayoyin alkur'ani muke so su gyara mu ba labarin turawa ba ba labarin an gina kaza ba da aka yi gini tsawonsa kaza da aka yi meye tsawonsa kaza faɗin abu kaza kaza wani ba su bane abin da muke so shedan ne kawai rayar da mu a cikin wani abubuwa ya rudar da mu har kula da wa'azin mu a zamanin mu ne yanzu saboda karancin imani wallahi zaka ji abun da yafi burge mu shine a ba mu labarin gine-gine a ba mu labarin wasu abubuwa alhali ga ayoyi suna jiran mu aya ɗaya ba mu mutsanta ba aya ɗaya ba mu je ko ina a cikin ta ba saboda haka shi yasa da aka ga an jima kaɗan da mun tashi babu wani abu a cikin zuciyarmu har yanzu dai alƙur'anin bai wanke mu ba domin ba shi muka dukofa muke nazari saboda haka wala umanniyan nan wallahi sai na sa su cikin burace burace zuciyar kowa ta cika da buri kowa ya kuma tunani ya zan yi in samu kaza ya za a samu kaza shi yasa ai muka kasa zama lafiya shi yasa muka shiga wani irin yanayi shi yasa haɗin kai ba zai haɗu ba shi yasa wasu abubuwa ba za su zama sun tabbata ba imani ne wanda yake dan karan dan karami kawai gashi na yana zagayawa kaman ƙwarya akan ruwa imani mu kenan inda duk ya kada kawai sai ga yayi nan yayi san yayi san abun tausayi imani mu haka yake saboda me saboda tunanin mu daban abun da alqur'ani yake ga mana daban mafiya yawan rayuwar mu wala umanniyannahum wallahi ya Allah sai na sa musu guraje guraje sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban aya idan ta sauko hankalin ya tashi kenan sai kuka sai nazari ya za a yi a ga cewa an misalta umarnin wannan aya yaya za a yi a ga cewa an hannu daga hannun wannan aya yaya za a yi a ga cewa an bi alqur'ani sau da kama yaya za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana faɗin magana ba wanda yake iya motsi saboda me ana so a ji maganar a kiyaye ta a yi aiki da ita mu kuma a yau sai dai burace burace wala umanniya na wallahi sai na sa musu burace burace a zuciyarsu sannan yace wala amuran da wallahi sai na umarce su wala yubatti kunna azanal an'am za su zo su rinka yanka wato kunnuwan dabbobin su wannan kamar misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hamin wannan abun yana daga cikin camfe-camfen zamanin larabawa sai a zo sai ta idan an haifi idan raƙumi ta haifi ‘ya'ya uku mata a jere na hudun sai zo namiji to in ba a tsaga kunnensa zuwa rabi ko kuma aka yanke rabin ba to wannan ba za a samu albarka a cikin wannan zuriyar raƙumin ba hakanan ya biyo sarsara a ta sashin fulanin jeji daga masu kiwon shanu da tumakai suna iya yin wannan sai ga tinkiya ka zo ko rago ka zo za ka saye shi sai a samu an yanke kunnen salabi an samu matsala a yin layya an samu matsala a yankan suna ko kuma su ce rago ko tinkiya wacce ta zamanto tana da sirri ma'ana bayanta akwai baki a tsakiyar bayanta sannan idanuwanta nan da nan akwai baki wannan tinkiyar ba za a yi da ta daga garke ba to ko nawa za ka saya ba fulatini ba zai sayar maka ba saboda mai yana ganin cewa tana kawo masa albarkan wai aihuwa a garken wannan yana daga cikin tamfe-tamfe da tsafe-tsafe sannan sai a yanka wani gurinta wani kuma a karya kafansa shine wala amuran lahum fala yubatti kunna azan al'am lallai tabbas ya Allah sai na umarce su in sanya musu tamfi yanzu kuma wasu irin tamfe-tamfe ake yi sai a ɗauko wani abu sai ko wani abu na ayan alkur'ani ko kuma wani abu na sai mutum ya rataya a cikin ko motarsa ya canfa ko kuma ya ce wannan motar a yi mata fenti kala kaza ko kuma wannan gidan a yi mata fenti kala kaza ko kuma wannan matar tun da ya aure ta ta zamanto mai kaza ko mai farar kafa ce ko kuma mai kaza ne wannan camfe-camfe ne da shaidan ya raya wa mutane wala amuran da wallahi zan umarce su umarnin Allah daban umarnin shaidan za su yi yace wala amurannahum ya Allah wallahi sai na umarce su fala yubatti kunna azan al'am karkashin fala yubatti kunna azan al'am malaman tafsiri suka ce idan ka duba Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yayi bayanin matsaloli da tamfe-tamfe da tsare-tsare dan ka duba bayanan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin yakace ba siratul mustaqim zaka ga bayanai na tamfe-tamfe da tsafe-tsafe da tsare-tsare Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yayi bayani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shedan yana wannan magana din a gabansa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya Allah zan umarce su wallahi sai sun tsaga kunnuwan dabbobin su ma'ana sai sun yanki kunnuwan dabbobi din ko su tsaga zuwa rabi ko kuma a zo a kona a zo a kona dabba tana nan da ranta saboda kalanta kaza ne in an yi mata wannan kuna din za ta yi kaza wannan duk yana daga cikin tsare-tsare da umarni na shaidan da ya kawo idan misali ana aihuwa wata mace ta aiki kaza ta aiki kaza ko kuma in ta aihu a munan ƴaƴa din suna rasuwa Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta haifi ƴaƴa biyu yayi sama sai Allah ya karbi rayuwarsu suna jirajirai sai aka je suka rasu aka binne su za su zama mata kariya daga shiga wutar jahannama sai shaidan kuma ya tamfa cewa idan tana aihuwa suna rasuwa to a yi kokari da zarar an haifi ɗayan a ji a tsunduma shi a ruwan kasko kaza sannan a aske masa rabin gashinsa sai za sai a ga wani yaro kullum idan rabin gashi ya tsiro sai a aske wannan bangaren rabi in wancan ya tsiro sai a aske wannan wai ana wai hikima ne kar a dau wai kar mutuwa ta dauke shi mutuwan ta za mata aski to wannan duk gaba ɗaya wa la'amuran na mun fara yubaki kunna azana da na'am yana mutum ya rinka wani tamfe-tamfe ko a gidansa ya zo ta kofar kaza ko katangar kaza ya yi mata kaza ko katanga kaza ya yi mata kaza duk wannan yana daga cikin tamfe-tamfe sai abin da shari'a ta tabbatar karanta alkur'ani a gida ko karanta suratul baqara ko karanta suratul ali imran ko sauki alkur'ani a gida don koran shari'a wannan duk shari'a ta tabbatar ya halatta ko yin wasu azkar wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida kamar irin su a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq wannan sun tabbata a sunna amma sabanin abun da ya tabbata daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bi umarnin shaidan ne don haka wala amurannahum wallahi sai na umarce su falaibati kunna azanal an'am ya sake cewa wala amurannahum wallahi sai na umarce su wannan fa a gaban Allah yake wannan rantsuwa kun san iyaka ya kai karshe alkawari yake a gaban Allah yana rantsuwa kuma duk abin da zai faɗa sai da rinka rantsuwa a gaban Allah kuma da ya gama rantsuwan sai Allah ya ce na baka dama idza faman tabi'aka minhu fa inna jahannama jazaokum jazaan mawquta sai ka idu abin da zaka yi amma duk wanda ya bi ka daga cikin su wallahi wutar jahannama ita ce sakamakon ku da kai da su cikakken sakamako in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bashi dama sai da ya rinka wannan rantsuwa din yana cewa zai yi bayin Allah haka kuma mafi yawa yace zai wa haka la attaqibanna min ibadika nasiban mafruḍa rago mai tsoka zan dauka daga cikin bayinka ya Allah saboda haka yasa ki cewa wala amurannahum wallahi zan umarce su fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi sai sun canja halittan Allah wannan karkashin wannan malamai sun yi fassara daban-daban wasu suka ce fala yughayyirunna khalqa Allah fala yughayyirunna dinallah za su canja addinin Allah abun da Allah yake a yi sai su canja su da suna yin wani abu daban shine falayyuru na khalqallah wasu malamai kuma suka ce falayyuru na khalqallah ma'anarsa shine za su canja fitrar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitti bayinsa akai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cikin abin da Imam Muslim ya rawaito cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه duk wanda za a halitte shi Allah tabaraka wa ta'ala yana halittansa akan fitra kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar fitratal lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah sai la tabdila li khalqillah ganin haka malamai suka ce wala yughayyiruna khalqallah Allah kuma ya ce la tabdila li khalqillah bayan ya ce fitratal lahi allati fatara an-nasa 'alayha ana nufin ma'ana fitra wadda Allah ya halitti mutane a kai shine tauhidi to sai sun canja ta bisa umarnin shaidan shine shaidan yake cewa na rantse yana yana cewa tabbas ya Allah sai na umarce su fa la yughayyiruna khalqallah wallahi sai sun canja halittar Allah ma'ana fitrar da Allah ya dora su akai na tauhidi da kadai ta Allah to zan umarce su sun canja daga wannan wasu malamai kuma suka ce fala yughayyiruna khalqallah shine za su canja halittar Allah da Allah ya dora su akai shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yake cewa la'ana Allahu alwashimati walmutanashimati wasa'imati walmutanasimati zuwa ƙarshen hadisi Allah tabaraka wata'ala ya tsinewa matan da suke abunan canja halittansu ta hanyar amfani da gashinsu wanda Allah tabaraka wata'ala ya musu a gira su aske gashin gira ɗin su sa wani abu ko ja ko baƙi ko wani abu na ado wanda duk ta aske gashin giranta Allah ya tsine mata da nufin ta canja halittanta ko kuma ta canja halittanta ta yi amfani da wani abu wanda zai canja mata halitta gaba ɗaya daga tsarin da take ko saboda shekaru kamar yadda imamun nawawi rahimahullah ta'ala ya faɗa waɗanda suke canja halittarsu ko don shekaru su dawo da sifansu kamar na yara misali yanzu a ƙasar thailand mutum namiji zai iya zuwa a yi masa nono a yi masa gashinsa a da shi mai yalo kamar na mata sannan a da fiskarsa a canja ta zama to sifa sifa haka nan na mata suna da a kasar malaysia za gan suna yawo namiji ne gashi nan amma kawayensa sun zama mata an ji an yi masa dukkan halitta mata gashi nan yana tafiya sai ka gan shi kawai a namiji ne amma mai da shi ta mace sannan ba za a iya kuma mai da shi cikin wacce halittar da Allah ya yi masa ba sannan kuma al'auransa dole yana nan al'auran maza Allah ya masa amma an yi masa halitta na mata da ka gani sai gani hada hada rigar mama da sauransu duk suna amfani da shi ya mai da kansa wannan in yana zaune sai ganshi a cikin mata in sun zo cin abinci tare da mata yake cin abinci shi wai ya zama tana tsarin mace yake so wannan yana daga cikin shayatsin wato wanda suke a sun bi umarnin shaidan wala yughayyiruna khalqallah yana daga cikin canja halittan Allah za ka ga hatta a ƙasar malaysia inda ƙasa ce ta musulmai za ka iya ganin abunan mutum yana mace ta zo ta zauna guri guri hakan nan kamar gurin da aka san mutane suna wulgawa ko bakin kasuwanni ko bakin hanyoyi sai a zo a yi dan wani guri na zama a canja halittar mace ne za ka idan mace ko akwai kuraje a fuskanta ko kuma a ta tsufa sai ta zo gurin sai ta shiga sai a yi ta mata fente fente a fente wannan a fente wancan can an jima in mutum ya ganta zai iya jin tsoro can an jima bayan an bata wasu awoyi bayan an ji wannan tsoron sai ta sake zuwa ta shiga wannan gurin sai kuma a wanke a cire shi sai ganta ba kamar ba ita daga gani da zo tsohuwa ce amma ta dawo kawai kamar yarinya kana ganin dukkan ta dawo kamar yarinya ja tsohuwa ce ta zo yanzu nan za a canja ta shi shama mata wasu abubuwa a fuska shine falai gayyiru na khalqallah imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa daga cikin su daga cikin irin wannan akwai wanda su kuma za su zo suna kankaran haƙwaransu wacce sun fitar da wushiriya wasu abuna ana cewa wushiriya tana daga cikin sifa na kyawu ko a gurin mata ko makamantansu to wasu za ta kirkiro da ƙarfin bala'i suke ma buɗe haƙwaranta har su tayi wa kanta wushiriya wannan su yana daga cikin wala yubajirun da khalqallah amma malamai suka ce in mace Allah yayi mata halittan gashi na gemu fa ya halatta ta aske imamu nawawi rahimahullahu ta'ala abun da imamu shafi'i yake kai shine mace in gemu ya fito mata ya halatta gare ta aski amma in ta ga ta bari babu laifi amma jumhurin malamai suka ce mace ko ga ko gashin gemu ne ya fito mata bai halatta ta aski ba amma imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yace abun da imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake kai shine za ta iya askewa in gashin gemu ne ko gashin baki wasu mata za ka ga Allah ya musu baiwa da gashin baki wasu mata za ka ga Allah ya musu baiwa da gashin gemu to ya halatta gare su a gurin imamu shafi'i za su iya askewa in sun aske ba laifi amma in sun bari ba damuwa in mijinta yana son gemu sai ta bari mijinta yana son ita in ma ta zama tana da gemu tana da gemu tana da gemu shikenan sai ta bari za ka bai kamata ba ta aske to za ka wannan baiwa ne idan Allah tabaraka wa ta'ala yi wa mutum amma sai aka a tamfi shi ne a kaga mutum da gemu wai mai ya ce wannan karya ne ba mai ya bace baiwa ce daga cikin baiwa da Allah tabaraka wata'ala yi mata saboda haka sai Allah yi mata gemu to ya halatta ta aske in ta ga dama amma a gurin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amma a gurin sauran malamai haramun ne ta aske ko gashin baki ko gemu in dai mace balle gashin gida saboda haka canja gashi akwai wanda suke yin abunan suke shafa wani foda a yanzu anan menene suke ce masa eh POB POB mace ta yi wa kanta POB abuna a wani suna da nake jin ake gaya mai a ba aisha ba a mace ta canja mai halitta ne da bakin fata suke da shi yawa bleaching ta yi bleaching fatarta shi ne POB din oh to ta yi bleaching fatar ta rinka shafe-shafe har sai ta zamanto ja bakar baka ce a halittar da Allah tabaraka wata'ala yi mata sai ta dawo fara ko da ke ba fara take dawo fara fara domin karshen ta idan mutum da zai kalli kafanta da zai kalli kafanta zai ganta baka ce ko kuma ta zama to wata iri sannan idan ta dan kwana biyu ba ta saba sai ga fuskar ta zama wata irin faryal hakan idan mutum ya ganta ya tabbatar cewa ba fari ne irin na Allah tabaraka wata'ala ba to shine wala amuran lahum fara zayyuruna khalqan zan umarce su in ji shaidan wallahi sai na umarce su tabbas wala yughayyiru la khalqa Allah tabbas sai sun canja halittar Allah duk wannan yana daga cikin tsare-tsare na shaidan sai ga mutum yana zaune a gidansa yassa tana yin wannan abu in ka tambaye shi sai ce ai zamani ne su ƴaƴan zamani wallahi sai ta takumi wuyan mutum ranar tashin alkiyama ya Allah babana yana gani na amma bai hana ni ba ni ko ban san wannan ba iyaye wasu cewa sun bar wa ƴaƴan su kawai sun saka musu linzami ko matashi idan yana yin wani abu sai ta ai dan jami'a ne ko kuma dan zamani ne zamanin su ne ku bar su su yi wakinnan mutane matasa ƴaƴan mutum ne su ne za su ranar tashin alƙiyama suna kusuma da shi a gaban Allah ba kunya ba tsoro ranar tashin alƙiyama kusuma za a zo ana yi saboda ka yar mutum dole ya lura da ita har ya aure da ita ina ta shiga da daddare ina take ya sani da safe ina take ya sani da ta fita makaranta ta je ya sani lalle ta tafi makaranta ne sannan da ta dawo da yamma ba lokacin makaranta misali bayan azhar ta dawo daga makaranta da yamma za ta je makarantar islamiyya makarantar islamiyya ta tafi ya sani a'a wani gida ta je yana shigowa gida mutum in ya shigo gida ya tambaya ina wance ina wance take a ce ta tafi gidan wance tabbas gidan wancan ta je uwarta ta gaya masa kuma uwar ta zamanto matar kirki ba wacce yar ta je can ita kuma tana cewa yar ta je can ba wa ya zo gurin yar ta fita ya sani amma da yawa daga cikin mutane ba ruwansu da wani kawai ya idan ta ga dama ta je gun duk wanda ya ya tambayi izini bai tambayi izini ba ba ruwan uba da wannan sannan ina yar ta shiga ba ruwansa ina ta fita ba ruwansa magariba ta yi kana bawan Allah mutumin kirki yar ka ba ta cikin gidanka ba ka tambayi da suke ba ba ka san inda suke ba kana mutumin kirki me cewa wai ku ahlus sunna masu zuwa suna ana wa'azi suna kabbara in an kira laifin wani ana zagin da tije kuna kabbara a filin wa'azi ka bar gidanka a wargaje ƴaƴanka baka san inda suke ba ƴaƴa mata baka san inda suke ba magariba ta yi a je ana zagin rawanin wani don tijo kana kabbara kana daga hannu a filin wa'azi kai din wa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan yar ka san inda za ta yi da kai baka gyara gidanka ba ana wa'azi ana zagin da tijen mutane kana kabbara kana daga hannu filin wa'azi ya zama filin baranda filin wa'azi ya zama to filin muzanta juna filin wa'azi ya zama to filin iyo ƙarya akan mutane gidanka baka gyara shi ba yarka baka san inda suke ba da magari ba yarka baka san waye yake tsaye da ita ba waje amma kana nan kana kabbara a gaban mutane kana dariya suwa ne sun halaka a ina suka halaka ka halaka muna kamar cutar kanmu wallahi muna yaudaran kanmu muna yaudaran kanmu wallahi ƙarya muke yi wallahi mu dawo ga alqur'ani mu gyara ayyuka mu koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gyara ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ƴaƴan sahabbai yana tafiya yace waye da waye suke neman wance wance kan waye ne suke neman ta ce masa ya rasulullah wane da wane da wane suke neman ta ya zo yace Zainab kan waye ne yake neman ta aka ce wane ya nuna alaman sonta wane ya nuna alaman sonta wane ya nuna alaman sonta ba irin al'adunmu na nan ba cewa ya zo kawai ya kira ta ba wanda ya sani a nuna alaman su wani ya nuna alaman yana son ta wani ya nuna alaman yana son ta wani ya nuna alaman yana son ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Zainab abolan gidansa ne yace ku aurar da ita ga Abdurrahman bin Auf an ga mata duk sauran su wata bai ne amma sai zaba mata mata miji take a lokacin shi kenan magana ta kare amma sai aka wayi gari sai mutum ya bar yarsa ta yi zaɓi da kanta sana zo a yi rigima daga ƙarshe ga wanda suke so daban ga wanda shi kuma yake so daban ko ya ga wasu alamomi na rayuwar duniya mafiya yawa saboda haka a zo a yi ta rigima wataƙila ma ita ta fi shi zaɓi ta ga alkhairin addini ta ga wanda suke so ustazu wataƙila mai ƙoƙarin karatun alƙur'ani mai hada da sauransu shi kuma ya ga irin wanda ya gani daban dama ya bar ta kara zure ta yi abin da suke so sai zo ana kabbara na ƙarya a gaban jama'a ana wasu abubuwa saboda mai an faɗi laifin wasu mutane an faɗi laifin wasu mutane wani ma mahaddacin alƙur'ani ne in an zo wurin wa'azi shi za a yi ta tsira ana muzantawa mutane kuma a lokacin suke kabbara idan shi mai laifi ne dama kowa a cikin zai iya yin kuskure zai iya yin daidai ka je gunsa kai masa nasiha mana zauren ka je kai masa nasiha a zauren sa in ya ki karba ka ci gaba da yi masa addu'a kullum in ka zo gaban wa'azi ka ce wane da wane da wane ba dole sai ka kira sunan su ba duk wanda ba akan daidai suke ba Allah ya shirye da su su koma daidai ka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai waɗanda suka tsaya a ranar yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsanani ya kai tsanani da gaba ta kai gaba ba su da alaka da musulunci manzon Allah kawai su kashe nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka kiran sunan su yana cewa wane nan ne haza masra'u fulan wannan wane za a kashe shi anan wane za a kashe shi anan wane za a kashe shi anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci magana ta kai makura yazo yana ga sahabbai wannan magana amma mu sai a zo kawai a ta muzanta juna a ta hayaniya a ta wasu abubuwa wanda ba su ne ba a ajiye alkur'ani tukuna a gefe a ɗauko aya ta motsa abunan sai mu zo muna ta dariya ai an yi caji jiya gaba ɗaya an gama da su wai ga wai an gama da su an gama da su an gama da su ba mu mutu ba ba mu ga mun mutu lafiya ba ba mu ga mun mutu mun rabu da shaidan ba ba za ka taba rabuwa da shaidan ba sai an zare ranka a jikinka ba a zare ranka ka ji cewa ka tafi lafiya ka shiga kabarin ka ga haske baka ga iyakan kabarin ta gabar ba baka ga iyakan kabarin ta yamma ba baka ga kabarin ta iyakan ta kudu da arewa ba nan in aka yi wannan to lalle kai kan ka tsira ka zama lafiya amma wallahi in ba a yi wannan ba ba kai saka ce an gama da su ba kai ne aka yi da kai an gama da kai ne saboda haka ba za ka san an gama da wani ba sai ran da shedan ya raba kafafuwa abu da sai ran da malaika ya raba kafafuwa akan ka zai dauran ka da mun gane wannan da kowa ya dukufa akan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala da kowa ya shagaltu da laifinsa da kowa ya damu da cewa wane Allah shirye da shi ni kuma in akan daidai nake Allah ya tabbatar da ni ka ci gaba da aiki kawai ka duku ba ka gyara tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala shedan yana alƙawari a gaban Allah yana rantsewa a gaban Allah wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah shedan yake cewa wa la udillannahum wa la umanniyannahum duk wani abin da yake faɗa fa ta hanyar wa'azi ne zai zo mana ta hanyar in zuwa wa'azi kake zuwa masallaci kake zuwa mai kake karkace ka tsira ta nan wannan gurin ne zai zo ya tsira da kai a yabu ne ya fatar da kai saboda kar ka dauka zuwa masallacinka ya tsirar da kai kar ka dauka cewa zuwa gurin ta'alim ɗinka ya tsirar da kai kar ka dauka cewa yin tafsirinka ya tsirar da kai kar ka dauka sauraron tafsirin ya tsirar da kai wallahi duk baka je ko ina ba ba ai komai ba ba za ka tsira ba ka san cewa ka tsira sai an cire ranka lafiya kalau shedan bai bar da kai domin shi shedan bai bari mutum sai an cire rai in ka zama gawa bai fadda kai ba to shikenan ka tsira daga sharrin shida Allah ya samu tsira daga sharrin shida saboda haka yake cewa wa man yattaq Allah tabaraka wataala yace wa man yattakhidhi shaytana waliyan wallahi duk wanda ya riki shaytan ya zama shine majibincin sa faqad min dunillah ko ma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina hakika ya tabe tabewa bayyanannen tabewa yayi asara asaran duniya da lahira خسير الدنيا والآخرة إن جمع لمن تفسيري إن كذبا إمام الشوكاني رحمه الله تعالى التي يعيدهم شيئا ينا يمس القوي ويمنيهم yana musu burace-burace abu damuwa haba abu kaza ne in baka samu an yi da kai ba in ba a raba da kai ba yaushe za ka gina gida kaza su wani ku iyalin su kawai zai su ta bambami mu yanzu abin da muke so a samu a zauna lafiya mu samu dan abin da za mu gina mu sayi dan abin da za mu shiga mu yi menene duk wannan ka neme shi ta hanyar halal in ba ta hanyar halal ya zo ba wallahi kar a gina har abada kar a gina har abada in dai ta hanyar haram za a gina kar a gina har abada in dai ta hanyar haram za a shiga to kar a shiga wannan shi yafi alkhairi a rayuwar mutum a ce sai an tara ko ta halin gaga in ba mu yi ba zamani ne zamanin yanzu in ba ka yi kaza ba in ba kana da kaza ba shikenan kawai wannan sai ya rudar da mu to wala ya'iduhum wal manin Allah ce ya'iduhum wal manin yana musu alkawari na ƙarya wani manni yana musu burace-burace yana raya musu burace-burace na ƙarya ba gaskiya ba ne abinda shaidan ke raya mana Allah ce wa ma ya idu mu shaifanu illa gurura ba komai shaidan ke raya wa mutane ba illa gurura face rudu babu gaskiya rudani ne kawai Allah ce wanda duk suka rike shaidan ulaika ma'awahum jahannam waɗanda suka rike shaidan makomarsu ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye mu wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wani abun da zai hana su shiga wutan jahannama mahisan malaman tafsiri kamar imamu shaukani yace ma'adilan me kawar da su daga shiga wutan jahannama ba za su same shi ba dole wutan jahannama za su shiga in ji Allah tabaraka wata'ala Allah ya kiyaye imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala imamu ahli sunnati wal jama'a ya haddace alqur'ani tun yana yaro ya haddace sama da hadisi miliyan guda na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna banda ibada ba abin da yake amma lokacin da ya zo rasuwa zai rasu daga gidan mulki ba an taɓa turo wa imam ahmad dirhami dubu ɗari babu abinci a gidansa babu titi a gidansa amma imam ahmad ya ce bai da bukata aka mai da shi ba wai haramun bane amma shi da yake bai da bukata don mai kare shagaltu da duniya imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yayi taka tsantsan da duniya amma lokacin da ya zo rasuwa shedan sai zo yana cewa futtani ya ahmad kai ahmad kai kam wallahi ka tsira daga sharri na futtani ya ahmad ka tsira daga sharri na sai imam ahmad yana cewa ma futtuka ma futtuka wallahi ban tsira daga sharrin ka ba ban tsira daga sharrin ka ba tun da raina yana jikina imam ahmad fa ibn hanbal yana raka'a ɗari uku da wani abu fa na nafila tsakanin farilla da nafila tsakanin dare da ini yakan yi haka sau ɗari uku abu na raka'a ɗari uku an samu yana yin haka rayuwa tsakanin dare da ini wannan in ka duba za ka samu mintuna ne ko yan wasu lokuta kawai yake yin bacci amma shi dan yazo yana ce masa futtani ya ahmad ka tsira daga sharri na ya ahmad yana cewa la ma futtuka ban tsira ba ƴaƴansa suna cewa la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suna so ya cika da kalmar shahada sai suka je yana cewa la la sai suka ɗauka ya kasa yin kalmar shahada ne ya farfado suka ce ya baba muna maka kalmar shahada kana cewa la yace ba da ku nake magana ba shedan ne yazo yana ce mu futtani ya Ahmad ka tsira daga sharri na ya Ahmad yana so in yadda in ce a mu din wasa ne suke nan a daure na ga ka duba fa duk ibadar da Imam Ahmad ya rinka yi sai da ya fi shekara tamanin a duniya yana ibada amma shedan ya zo a mintuna na karshe na sakan sa daukar rayuwarsa amma yana so yayi kalma guda daya shi ne ya ce a ai na tsira daga sharinka dama ni ai na san a tsaye nake da ya faɗi wannan aka zare ransa shikenan ya karya ayan Allah domin Allah ce fala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman yattaqi mu yau sai ga muna muna tsarkake kanmu kaga an zo kas ai yau za a je mun gaya wa malam in ya je anguwar akwai kaza kaza ya je yayi kadi ya yi musu ruwan wuta ko ruwan wuta a ji ruwan wuta kana kabbara Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam in sha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe muna raye zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ba mu nasara
wanda ya ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mutumanin kamar yadda da su idan ya karanta da kwanar da girma yana da tsarera cikin kula da to kun shi ba da idan mutum ya zama kamar yana da hadda kuma yana karanta shi da sauri saboda samu ya karanta da yawa to shi ma zai kula da haka kudin wanda ya karanta yana tarfirin
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه idan mutum ya karanta saboda hadda yana so ya yi khatim ya karanta da yawa ba tare da yana lahani cikin harufan ba yana lura akwai da mutum zai karanta da sauri kuma gashi nan yana lura da abubuwan da yake faɗa yana kiran harafi kowanne yadda ya kamata wannan ya halatta gare shi yayi haka saboda yana so ya khatim domin duk lokacin da ya khatim ladan sa yana nan da dimbin yawa sama da wanda bai khatim ba saboda haka ya halatta ga mutum ya haka an samu malamai magabata suna yin wannan shi imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala irin wannan yazo suna daukewa da yawa a imma gaba ɗayan su imamu malik rahimahullahu ta'ala suna yi saboda haka mutum zai iya yi sauri sauri sannan kuma tare da sanin me yake faɗa ba tare da lahani ba wannan ya halatta gare shi wallahu ta'ala ala
suna da alaƙa da lokacin da da yau yake ma a ta kara masu kimani da akwai shirin zane da ƙabilu da suke wanda mutum shi ma ya shiga cikin sanda da ta ala sannan da yake mana mutane da suwa da ma akwai wata wacce yake nema ina da masu da hannu to amma sai da kan kara kuɗi ko wanda ya kamata yi
a zane yana daga cikin al'amarin jahiliya idan an haifi da a yi masa zane wannan al'amari ne na jahiliya wadda musulunci bai yarda da shi ba kuma musulunci bai goyi bayan sa wasu malamai sun sa shi a cikin a falai zahiru na khalqallah yana daga cikin tabiyir khalqillah a gurin wasu malamai wasu malamai sun haramta shi wasu malamai sun karhanta shi bai dace ba ga musulmi na kwarai yayi wa ɗansa zane idan ya haife shi kawai za a bar mutum yadda aka halitta shi aka haife shi saboda haka ba a bukatan a yi masa zane ko kuma a bata masa fuska da manna masa wasu abubuwa a cikin washimat wasu malamai kamar imamun nawawi da kuma Allah ta'ala a wani fassara da ya la'ana Allahu alwashimat Allah ya tsine wa waɗanda suke masu abunan canja halitta alwashimat shine waɗanda suke ɗauko wani abu su yi zane a hannunsu zana hannunsu da ko wani abu na wuta kamar idan misali mutum ya duba imam shaukani rahimahullah ta'ala a cikin tafsirin sa fatawul qadir ya ce wani ke amfani da almusil almusil ana faɗa wasu koda da hausa a ce masilla masilla wannan karfe ne tsini din nan almusil ko da larabci ana ce masa almusil masilla wanda suke ko su kola shi su zo su zana bayan hannunsu su ma imam abuna imam nawawi rahimahullah ta'ala yace kamar da imam shaukani shi ma ya bi haka cewa suna daga cikin wannan tsinuwa din za ka ba a bukatan a zana bayan hannu ko a manna wani abu ko wani abu da mutum zai zo ya yi wa kansa wani fentin baki haka na abu na tsawon hannunsa ko kuma a jikin wuyansa ko kuma a fuskarsa kamar yadda wasu mata za ga an manna musu wasu a duk wani abubuwa ne yawanci a shekarun baya ake yin su a yanzu yawanci alhamdulillah da wuya ka ga an haifi yaro an yi masa irin wani abubuwa ne saboda haka mafi ala shi ne kawai kar a yi wa kowane yaro zane ko yarinya in an riga an haife shi yawa wannan bai halatta ba mutane su dinga yin haka sannan in mutum yana neman wacce yake so ya aure ta sai ga ta fara bilicin sai mata nasiha ya mata nasiha cewa ta daina wannan shine abin da ya dace idan ya mata nasiha insha Allah ta'ala za ta daina musamman lokacin da ya riga ya nemi izini sannan kuma suna da fahimtar juna da shi rai watakila bilishin din ta dauka yana son bilishin ne watakila saboda haka idan ya zai bayyana musu cewa ai bilishin ma gaba daya babban al'amari ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala harka ce ta sheda maza maza ta dawo ta bar wannan insha Allah ta'ala yanzu na za ta dawo kaga yayi jihadi kenan kaga ya huta insha Allah ta'ala saboda haka sai mata nasiha wa'azi zai ta mata wallahi ta'ala
Thank you. iyaye da suke wa kansu zane za mu za ka mana hake duk da yake to shi har yau suna da zane da suke wani ba su ba.
Annabi sallallahu alaihi wasallam duk al'ummansa abun da suka yi ba tare da sani ba ilimi bai zo musu ba shi kenan ya wuce ya wuce saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya yabewa wanda duk yayi wannan insha Allah ta'ala bayan yayi ne bisa rashin sani ko da ɗazun nan mutum ya tsaga fuskansa sai zo nan ya ji wannan bayanin da malamai suka bayyana aka karanta sai ya ji wannan kawai sai ya shiga wani irin hali ya tuba ya ci ibi gibari shi kenan kawai Allah tabaraka wataala ya ji masa da izinin Allah amma daga bayan lokacin da ilimi ya zo masa kuma to in ya sake wannan ya zama ganganci saboda haka abin da ya gabata Allah tabaraka wataala yana yafewa sai a shiga da istighfari da neman tuba abin da neman gafarar Allah tabaraka wataala Allah ya kiyaye
Eh, da mu yi da shi sana malam bayan wanda ya yi wa rashi assalamu alaikum da fatan Allah ya fara malam da tsira da yin ta sai da tambayar da ita ce shi ya fi ita akwai masu zuwa asibiti ana ba su magunguna da za su sha domin su ci ba bayan da su tsira da wanda shi ma ya ke ci wannan sannan wanda ya ce shi kuma ya fi da tsira da yake da halitta ko kuma da halitta ta yawan gashi jira to ne ne aski a bibiyar tana duba wani da al'ada to ya tare da shi wanda shi ma ya shiga cikin tana da kamala
wanda zai je asibiti a bashi magani don ya yi kiba da inda wani magani ne wanda ke ɗauke da abinci da wannan abincin yana ba da abunan gina jiki kuma shi yana sha'awan ya gina jikinsa yana cin wannan abincin ko kuma a aka ce masa ya ci irin wannan nau'o'in abinci ko kuma aka bashi wannan magani mai ɗauke da abinci wanda zai gina masa jiki har ya zama to ya yi kiba wannan babu laifin gare shi al'asul fil ashiya al ibaha amma a misali kuma baya daga cikin taghyir khalqillah saboda kawai wani ne kawai sai aka ga yayi jiwa kaga in duk duk matan da ba ta son mai jiwa shi kenan ba za ba za ta kalle shi ba saboda wani ne kuma sannan yayi kiba yanzu nan yana jami'a kuma har yayi kiba eh sai ya je ya sha wani abu yayi kiba to wannan kaga shi ya zabi yayi kiba wannan ya rage nasa amma idan misali halittar Allah ya canja ta hanyar ko keta wani abu ko kuma zana wani abu ko kuma kankare wani abu ko buɗe wani abu wannan wani abu ne daban amma ko da abinci kawai ba magani ba a cikin muna wanda idan mutum ya jiri cin wasu abubuwa na abinci wataƙila yawanci zai iya yin kiba musamman in jikinsa mai yayi kiba ɗin zai iya yin kiba saboda taimakon wannan abincin da ya samu ko sun rigiza wannan ya halatta a ci abincin da ake so ko da ko za su gina jikin mutum ya jima sai dai yawanci jima takan zo ne a wasu yanayoyi a wallahu ta'ala alam wanda ba a yi bayanin su bayani da ke ba nasi ba ne bayanai ne kawai a sannan gashin jira bai halatta a ake gashin jira ba gashin jira sai dai in tana iya sauka ta rufe mutum ido wani ya halatta a rage ta kana in tana sauka ta rufe mutum ido ba zai gaban su ba to na za a iya rage ta amma in dai gashin jira ne ya halatta ba a taba ta wani yana daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashin jira mai yawa kuma sannan yana bayyana sannan a tana daga cikin halittar da ba a bukatan a aske ta mata in sun aske sun yi haram haka ma maza bai halatta ba su aske gashin jira sannan gashin da aka ce mutum zai iya yankewa shi ma idan yana iya shiga a idonsa shine gashin bakin ido din nan wani gashin riban da sunansa da hausa gashin haka wannan ba suna ba wannan ba suna ba ne ba da suna to wannan gashin ido shi wannan in yana shiga ido mutum wannan shi ma ya halatta za a rage amma in dai ba yana shiga gashin ido mutum ba shi kawai wannan za a bashi wallahu ta'ala a'lam
sai ya turo kuna da wanda wanda mai nasara mai jama'a da farko ne ina da wani kuma ya ce cewa ina da wani kawo ya yi mai kuma shi ma kuma da mutum da kan yana zuwa mutum da kaji ma ko cikawa ko kawa sannan wanda ya ce a kan yi kasuwa da wani ɗan uwansa gidi da ya yi da shi ya biya ana dawo shi ke ana akwai ɗalibai yadda su karatu a don shara da yanar zuwa a kuma jiyar za su ma zarwa na jini suna bukatar kuwa da ma su ne zuwa da ba su zarwa ana abubuwan da yake zuwa neman zuwa da ma da kuwa a kan yi kuma Allah ma ta Allah ba su zuwa da ya shari'ai da kuma masu neman aiki da kuma wanda yake akwai ɗan wanda da aka kama ana cikin kuma su ake a koyar su kuma ce suna tura ko kuma da wanda da wani ne da wato kuma da shi da shi sannan akwai wanda yake sai ne da zuwa don ba ku ba mai da ya yi da shi amma ba shi da kuma da zuwa na da wani kan ba da wanda yake neman jarba musamman da lego da kuma masu neman aiki da kuma shi
dukkan waɗannan da suka turo suke bukatun yan uwan su musulmai suke su da addu'o'i muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya musu bukatun su baki daya wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke bukatan a mazaje na kwarai mata ko wanda yayan su ya turo haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mazaje na kwarai waɗanda suke neman cin nasara a jarraba da suka sa a gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara waɗanda suka yi kai ga maganar rijiya har yar uwarsu ta zamanto ta yau da wuta ya da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta gane ya kare ta daga sharrin shaitan ya dawo da ita zuwa ga musulunci da ma shi mijin baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da su shaitar da su musulunci ya dawo da su sannan dukkan waɗanda suke suka turo suke bukatan da wanda babansa baya sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa zuciyarsa ta dawo zuwa ga sallah ya fahimci irin dadin da yake cikin sallah da ni'imanta da falalanta ya ba shi ikon aikatawa dukan mu gaba daya kurakuran da muke Allah ya sa mu iya gyarawa Allah ya fi mana kurakuran mu sannan Allah ya ba mu ikon tabbata akan gaskiya in abin da muke yi kurakurai sun yi yawa a ciki Allah ya ba mu ikon gyarawa abin da muke in a daidai muke Allah ya tabbatar da mu ya karbi mu bisa imani ya raba mu da sharrin shaitan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار zuriyar mu da iyalan mu Allah shirye da su su zama qurrata aini lana fi dunya wal akhirah iyayen mu Allah ya gafarta musu kurakuran su ya fassaha musu a cikin kaburburan su ya hada mu da su a cikin aljanna da dawo اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين واجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يوم لا ينفع مال ولا بنون واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار ومن علينا وارزقنا يا رب العالمين بأوفر الحظ منه والنسيب واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أتمم لنا رمضان بخير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك